أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن ubangiji mai rahama shine ya sanar da wanda ya so alkur'ani ya sanar da wanda ya so ya san alkur'ani ya sanar da shi ولقد الإنسان علمه البيان shi ya halicci mutum ma'ana jinsin mutum kuma ya sanar da shi albayana bayani shine furci الشمس والقمر بحسبان da rana da wata duk suna gudana ne da wato kididdigen ubangiji wato a bisa yadda kaddara musu والنجم والشجر يسجدان wato wannan jimu da abin da ba yi da matsayin jama'aminan da ba su daga tsir- tsirrai wacce jar da wato itatuwa shine wanda yake da wato matsayin jama'a dukkan su suna sajada suna kankan da kai bima yuradu minhuma da abin da ake nufi daga gare su wato suna kankan da kai suna sajada ga ubangiji tabaraka wa ta'ala والسماء رفعها haka nan ma ubangiji ya ɗaga sama ya ɗaukaka ta ba tare da wani ginsiki ba ووضع الميزان ubangiji ya ajiye almizana ai abin awo ai asbatal adla ya tabbatar da adalci ألا تبغوا في الميزان kakku wato shi jigi kakku Allah ta jugo kakku zalunci filmizani a cikin awo ai ma yuzan biyi abinda ake awo da shi وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ku tsaye da wato wato ma'auni da adalci ku tsaye da shi da adalci wato kakku ta kakku tauye shi wala tuhziru kakku tauye almizana wato ma'aunin ai kan- kakku tauye alma'al mawzuna abun aunowar kakku tauye kakku tauye shi ko ku auno cikakke kuma za ku auno da wanda zai auna wato ku tauye masa to kakku yi haka
والأرض وضعها للأنام ubangiji ya sanya wato ƙasa ya tabbatar da ita lil anam ayyul khalqi ga halitta halitta nan mutum da aljan wagairun da wanda wani wato wagairun da wasu su فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام akwai kayan marmari jiha a cikinta da dabinai wanda aka saba da su zatul asma ma buta wato kwafso a au'iyatin birgami wato ma- ma- da yake hudarta tana cikin wato au'iyatin birgami والحب بالعطف والريحان haka nan ma da kwaya kamar kalhin ɗati kamar hidda wasu irin da sha'ir da sha'ir zul asma abutan atibin wato kaikayi war raihan da raihan shine wato alwarku shine ganye aul mashmum ko kuma abin sheka a jikancin sa فبأي آلاء ربكما to تكذبان da wani ni'imomin ubangijin ku kuke sarai fantawa ne ya kai mutum da aljan zikirat ihda wa salatina maratan wannan aya an maimaita ta su talatin wato da ɗaya eh wal istifham istifham nan fiha a cikin ta duk takrir na tabbatarwa ne limaru limaru wal hakim saboda abinda hakim ya rawaito an jabirin ga jabir kala yake qara alaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suratul rahman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana suratul rahman hatta hatta ma hadde kai karshen ta ya shiga ta sun makala sannan sai yace mali arakum sukutan ya nake ganin ku kun yi shiru laljin laljinnu kanu ahsana minkum raddan wallahi aljanu sun kashe sun kasance su ne mafi wato kyan raddi fiye da ku eh wato sun fi ku kyan raddi eh ma qara'tu alaihim hadhihi alayatu ban karanta musu wannan aya ba fa bi ayi ala ya rabu kuma tukazziban min marratin daga marra wato ban karanta musu ita ba illa qalu sai sun ce wala sai sun ce wala shay'a babu wani abu min ni'amika daga ni'imomin ka rabbana wa ubangiji mu nuka zubu da muke sarrafantawa falakal hamdu yabo ya tabbata gare ka da godiya ba wani abu daga cikin ni'imomin ka da muke da muke wato sarrafantawa mun gode maka ya ubangiji
خلق الإنسان من صلصال كالفخار ubangiji ya halitti mutum shine annabi adam wato daga wato laka wato laka wato take busasshiya wanda ake jin ƙararta eh, ake jin sautinta idan mu kira idan aka kwankwasa ta وخلق الجان من مارج من نار.
Eh, to in ya to ya halicci mutum daga wato ƙasa wacce take busasshiya idan an kwankwasa ta wato za a rika jin tana ƙara kaman wato ƙarau wato ita ce wadda aka dafa ta wato abin da aka dafa wato kafin a yi wato kiran an dafa ta eh in an kwankwasa ta za ta ji kamar ƙarau to haka nan kuma ya halicci aljanna abal jinni ya halicci uban aljanu shine iblis daga matuɗanyi na wato wuta shine wato cin wutar alkhalif tsarkakakke ne da duhan gabaran wato daga baran wato hayaki an ɗan wuta wadda babu hayaki a cikinta to daga shi aka halicci uban aljanu shine iblis فبأي آلاء ربكما تكذبان to da wani il da wani ni'imomin ubangijin ku ne kuke tarayfantarwa ya kai mutum da aljan رب المشرقين ورب المغربين ubangiji shine ubangijin mahudar rana guda biyu wato mahudar rana ta lokacin wato kaka da mahudar ta lokacin wato wato zamanin bazara wa rabbul maghribain kuma ubangijin wato mahadar rana guda biyu haka nan ita ma lokacin wato wato lokacin kaka da lokacin wato wato lokacin wato bazara eh, duk wato shine ubangijin wayannan فبأي آلاء ربكما to da تكذبان wani imomin ubangijin kuke kuke sarrafantawa ya kai mutum da aljan مرج البحرين يلتقيان marajal baharaini ubangiji ya sako wato albaharaini kogi guda biyu mai daɗi da mai zarfi wato suna haɗuwa fi ra'ayil aini a ganin idanuwa wato a ido za a gansu kamar a haɗe suke amma ba a haɗe suke ba بينهما برزخ لا يبغيان tsakaninsu akwai madatsa ai hajizu mai datsewa min qudratihi ta'ala daga ikon Allah ta'ala wato ya datse tsakaninsu amma an kaka lissa ga kamar a haɗe suke la yabji ya ai la yabji wahidu minhuma al akhar wato al akhar wato ɗayan su ba zai ci shigi bisa ɗayan ba eh fa ya salu bihi balle shi ɗanyi da shi nan bangaren mai daɗi ne nan bangaren mai zarfi ne amma ga su a haɗe za ka gan su amma ba za su haɗu ba eh ga su a haɗe amma ba a haɗu suke ba Allah ya riga ya ya raba su da za ka ɗebo mai zarfi ka buga ka zuba shi a cikin mai daɗin su sai ya koma can da za ka ɗauko mai daɗin shi ko ka zuba shi a cikin mai zarfin shi ma sai ya fita ya koma inda yake فبأي آلاء ربكما تكذبان to domin mumin ubangiji kuke sarrafantawa ne ya kai mutum da aljan يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان to ana fitar da wato lu'ulu'u wato ana fitar da lu'ulu'u wato daga cikin wato wayannan kogunan guda biyu eh ana fitar da wato lu'ulu'u wato bil bina'i lil maf'ul kenan yukhraju kenan wal fa'il kuma yakhruju minhum al lu'ulu'u ko ana fitowa ko kuma lu'ulu'u yana fitowa daga cikin wato guda biyun nan amma sadiqu mai gaskatuwa bi ahadihi ma ga ɗayan su huwa al milhu shine mai zartsin daga shi ake fitar da shi wal marjan da marjan ai furzun tsakiya wanda yake ahmaru ja ko kuma a'a sigarun lu'lu'i wato kananan lu'lu'i ne wato daga ciki ake fitar da su فبأي آلاء ربكما su تكذبان kazziba da wani neman ubangijin kuke sarrafantawa ne ya kai mutum da aljan وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام to walahul jawazi wato jiragen ruwa sun tabbata gare shi almunsha'atu wato ababen farawa wato a cikin kogi kai ka ce su duwatsu ne saboda girman su wartifa'an da ɗaukaka فبأي آلاء ربكما da تكذبان wani ni'imomin ubangijin ku ne kuke sarrafantawa ne ya kai mutum da aljan كل من عليها فان dukkan wanda yake kan ƙasa wato fani mai karewa ne mai haiwani wato daga wato dabbobi wato daga wato haiwani dabbobi masu rai wato masu hankali da marasa hankali dukkan su baki ɗaya za su kare eh duk za su halaka halku duk masu halaka ne wa abbara biman ya ta'biri da man tagliban dallan jayarwa ne ukala ga masu hankali ويبكي وجه ربك ذو الجلال Wal'ikram, والإكرام ba abin da zai saura sai zatin ubangijinka ma'abucin girma wal ikrami da wato yin wato kyautata lil mu'minin ga gen- ga mu'minai bi an umhi da ni'imomin sa alaihim gare su فبأي آلاء ربكما da تكذبان wani ni'imomin ubangijin ku ne kuke sarrafantawa ne ya kai mutum da aljan يسأله من في السماوات والأرض wato yas'alhu duk wanda yake cikin sammai da ƙasai suna tambayar ubangiji wato suna tambayar su mun fi samawati wanda suke cikin sammai da wanda suke cikin ƙasai to duk suna tambayar ubangiji كل يوم هو في شأن wanda suke cikin samai da ƙasai suna tambayarsa ai bi nutqin da furci au halin ko halin au halin ko hali ne amma ya ta jin duk suna tambayar su abinda suke bukatuwa ilai zuwa gare shi min al-quwwati na daga karfi al ibadatu bisa ibada wa rizqi da arziki wal maghfirati da gafara wa gairu zalika da wani wannan to kowane lokaci ubangiji yana cikin wato wato sha'ani yana cikin lamari a wato yuzirhu da yake bayyana shi ala wafqi ma qaddarahu bisa dace wai yadda ya gwargwaje cikin azal tun azal wato tun tun tun azal ubangiji ya gwargwaje komai kuma ya kaddara komai to koyaushe cikin zartar da abin da wato ya wato cikin wato bayyana da abin da ya zartar yake yi eh to min ihya'in daga rayawa wa'anda za a raya a raya su wa imatatun wa'anda za a mata kuma a matar da su wa izazin da daukaka wa'anda ake za a ba su jima a daukaka su a daukaka su Allahumma ja'alna minhum wa izlalin wa'anda kuma za a tsara wato kaskantar da su a kaskantar da su azan Allah wa ajara wa izna'in da wadatarwa wato Allahumma ja'alna minhum wa idanin da rasawa kuma azan Allah wa ajara wa ijabatu da'in da amsa wato mai kira mai addu'a wa da'i ka'ilin da ba mai roƙo wa gairu zalika da wani wannan to duk ubangiji ko shi cikin wannan sha'anin ake
fadi ayi ala'i rabbikuma tukazziban kudur ni'imomin ubangijin kuke sarrafantawa ne ya kai mutum da aljan wato wa'annan duk abin da aka faɗa ake cewa ubangiji yana cikin su ba wai ba wai aikin yake mubashira ba kamar yadda muka faɗa cewa a tafsirin innama ruhu za a rata sai an yi kullu hukun bayakun to haka ma duk waɗannan abubuwan suke da zarar ubangiji ya nufi abu ya faru kawai sai zai ya faru wai ba wai wani aiki za a yi ba ko kuma ba wata magana ce wato za a yi ba a'a irada ce da zarar irada ta faru to sai kuma abin ya faru
kana furuhu lakum ayyuha ala sannan za mu yi nufi da yi muku hisabi ya ku mutum da aljan Fabi ayi ala'i rabbikuma tukazziban to domin mu ubangijin kuke sarrafantawa ne ya kai mutum da aljanu يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من نقيض السماوات والأرض فانفذوا ya ku tarfashin mutane da aljanu ko kuma tarfashin aljanu da mutane idan dai kuna da iko ku fita daga sasannin wato sammai eh daga na sasannin sammai in kuna da iko ku fita eh kun za ku iya wato za ku iya tserewa ku zo in za ku tsere to ku tsere ko kuma a ƙasa ne ma kina da wata hanyar za ku iya fita za ku iya guduwa to fanfuzu wato ku tsere ku gudun eh amruka ajizin wannan umarni ne na gajiyarwa domin abin ba zai yiwu ba la tanfuzuna لا تنفذون إلا ba بسلطان za ku iya fita ku ku gudu ba illa bi sultanin sai da ƙarfi to ko kuma wala quwwata lakum babu ƙarfi gare ku ala zalika bisa wannan ba za ku iya ba mhm فبأي آلاء ربكما to تكذبان don nimomin ubangijin kuke sarrafantawa ne ya kai mutum da aljanu يرفع عليكما سواس من نار ubangiji wato yana wato sako wato shuwazun min nare wato ci na wuta huwa lahabuha alkharij shine cin wuta wanda yake tsarkakakke wato zallan wutar wato ya kubuta min dukhan daga wato hayaki ko kuma a'a akwai hayakin amma shi ma hayakin na azaba ne to ubangiji wato yana sa ku a cikin wannan wani hazin kuma wato wani hazin فلا تنتصران
والنحاسن da nuhas ai dukhanu hayaki wanda la lahaba fihi wanda shi kuma do- wato hayaki ne zalla na musifa na azaba eh, wanda shi kuma babu cin wuta a cikin sa ko kuma nuhasun wato ruwan darma eh, ko ruwan darma za a rika zubowa mu- za a rika zubo musu wanda ake son a hukunta su wato wanda Allah ya ba da suka saba wa ubangiji to sai a zubo mu- a rika zubo musu ruwan darma wato a kansu eh falatan tasrani ai falatan sani ani ba za ku hanu ba min zalika da ma'ana ba abin da zai kare ku gabaran saukan wannan azabar gare ku In ana zubo muku ba abin da zai tsare wannan zubowa a ce bata same ku ba eh bar da ya suku ku wato wannan musifa za ta kora ku ilal mahshari zuwa gurin tashin alkiyama فبأي آلاء ربكما to تكذبان don nimomin ubangijin kuke tare mantawa ya kai mutum da aljanu فإذا انشقت السماء فكانت وردة to كالدهان idan shaqqatu sama'u idan aka kikkece sama ko kuma sama ta kikkece ai in farajat wato ta yaye abwabu ha kofofinta lin zulul malaikatu zan saukan malaiku to fa kana za ta kasance ka- wato wardatar kai ka ce wardi ce ai wato misalin wato fure ce ai misalha misalin ta ne muhimmaratan wato a bayyin ja ka san ja ce eh wato kaddahan aikal adim kamar fata al'amar wanda yake ja ala khilafil ahadi bisa wato sabani yadda aka saba wato jihadi ita wa jawabu idza jawabun idza fa ma azamul hal mamakin girman wannan abin tsoron da zai sauka فبأي آلاء ربكما Iban تكذبان su wancan da yake wato can baya da yake wani haku balatin tasiran to da ya fassara shi wato da cewa duhan la lahaba fihi eh shine shi mai jamal yake cewa wato yusalu alaikum ma shuwazu ai lahabu min nuhasu ai duhan wato hayaki ne wato hayakin wato shi wutar ko da wutar duniya ce aka kunna zaka ga tana wani wato shuɗi shuɗi kore kore to tsantsan zarzare wuta kenan eh ba za ka ga wani hayaki ba da za a hura wuta ko kuma za a kunna gas to za ka ga wutar tana kore kore shuɗi shuɗi eh to wannan zanzare wuta kenan to haka ma wutar irin wannan ta ubangiji wadda aka tanada da yi wa kafirai azaba to idan ma hayakin ne to shi ma hayakin musifa ne eh ba wai nan ga- nan ai hayaki ba wani abu ne ba hayaki eh da zai shaƙe mutum ko kuma wato a jiɗini a amma su can a wancan hayaƙin to shi ma musiba yake kamar wuta eh فبأي آلاء ربكما to تكذبان da wani ni'imomin ubangijin kuke sarrafantarwa ya kai mutum da aljan يومئذ لا يسأل عن ذنبه insun wala jan to a wannan yini wato la yus'ala an zambihi insun wala jan wato ba za a tambaye mutum ko aljani ba an zambihi ga zunubinsa wato ba za a tambaye shi ba a wani lokacin ai an zambihi ga abin da ya zunubi abin da ya aikata na zunubi amma wa yus'aluna za a tambaye su fi waqtin akhar a cikin wani lokaci ba kamar da ubangiji yake cewa fa warabbika lanas'alannahum ajma'in eh wal jan kuna wato janu anan wa fi ma sayati da kuma a cikin abin da zai zo nan gaba ma'anarsa aljinni shine aljini ake yi wal insu insu kuma fi ma fihi ma a cikin su bi ma'anar insi ma'anarsa wato insi mutum ake nufi فبأي آلاء ربكما to تكذبان domin mun ubangijin kuke sarrafantawa ne ya kai mutum da aljan يعرف المجرمون بسيمهم فيوحوا بالنواسي walakada wato ana wato sanin mujrimai su ne kafirai da shi mahum da alamarsu wato ana sanin su da sawadul wujuhi wato bakin fuska wa- wa- wato fuskar su za su zama bakakirin eh za fuskar su bakakirin ce wa rizqatul uyuni da kuma wato jan idanuwa ga bakin fuska ga jan ido to shine alamarsu to fa yu'khadhu za a kama su a rike su bin nawasi da makwarkwadarsu wal agdam da digadigansu wato sai a ɗauko makwarkwadar mutum a haɗa da diddigensa wato makwarkwada kai daga kai ne to ya za ka gani idan aka kamo kai da kuma kafa aka haɗa so ne ɗaya a ya isa musiba to haka sai a cilla mutum cikin wuta Mm.
فبأي آلاء ربكما to تكذبان da nimomin ubangijin kuke sarrafantarwa ya kai mutum da aljan هذه haitu da munafiyatu kullu kullum min haitu da munafiyatu kullum minhum ana taro makurfada kowanne daga cikin su ilaka da maihi zuwa ga diga digan sa min halfin daga baya au kudamu ko kuma a ta gaba za a hada su wayu laka kuma a jefa shi a haka bin nar a cikin wuta wayu qalu lahu za a ce da su hadi ya namu هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون wannan ita ce wutar jahannama wata mujrimai shine sune kafirai wato suke karyatarwa da suna cewa babu ita babu ita to ga ta yanzu za a jefa su a cikin ta يطوفون بينها وبين amina ya duku na ayyas auna suna tafiya bayan ha tsakanin ta da tsakanin ruwan zafi ai wato ma'in ruwa ne harin mai zafi anin ai shadidil hararati mai tsananin zafi yusqawnahu za a shayar da su idza idza tagasu idan suka nemi ceto min harin na daga wato zafin wuta in suka nemi a taimake su wuta sai musu zafi to sai a ba su ma'in wato sai a ba su wannan ruwan wato hamim kuma anin mai tsananin zafi eh wato wannan suna manquti ne ka qadin mhm فبأي آلاء ربكما na da تكذبان wani mun ubangiji kuke sarrafantawa ya kai mutum da aljan ولمن خاف مقام ربه na جنتان ta to aljanna wa ala gonaki biyu sun tabbata ga wanda ya ji tsoro kowanne daga cikin su ne tsoron tsayawa gaban ubangijinsa eh ya ji tsoron tsayawa bai ne da gaba gare shi zai hisabi zai hisabi to da yaji wannan tsoron fatara kan ma'asiyatahu sai ba saban ubangiji to wannan za a bashi aljanna kowa yayi wannan za a bashi aljanna biyu fabi ayi ala'i rabbikuma to kazziba to don ni mu ubangijin ku kuke sarrafantawa ya kai mutum da aljan zawata afnan zawata tasmiye su zawatu ne alal asli wala muhaya'u wato zawata ma abuta afnanin ai azkanin rassani jam'u finan ne kazlan kenan wato jam'i ne na wato finan wato jam'i na reshe abnan ma'abuta wato rassa fabi ayi ala'i ni kuma rabbikuma tukazziba to don ni mu ubangijin ku kuke sarrafantawa ne ya kai mutum da aljan fihi ma aynani tajri ya to akwai wato marmare guda biyu marmaro biyu fihi ma a cikin wayannan gonakin da ake faɗa tajriyani suna gudana mun duba mun duba mun ce ai- wato aina ne yake to duk da yake mun san cewa wato ma- marmaron da yake cikin aljanna wato akwai marmaron wato zuma akwai na wato giya akwai na wato na na nono duk dai ga sunan to za a samu wannan kaso kasan baki ɗaya a cikin ta dukkan su kuma suna gudana ba za su yanke ba har abada fabi ayi ala'i rabbikuma suka ziba to domin mu ubangijin ku sarrafantawa ya kai mutum da aljan fihi ma min kulli fatihatin zauja wato sun ci biyu ya tabbata fihi ma a cikin gonakin min kulli fakihatin daga dukkan abun marmari da kuka san shi duk duniya a duniya ai ko kuma dukkan abin da wato ake yi ake marmarin sa ake jin daɗi da shi to za ku samu nau'ani nau'i biyu a cikin sa da raɗubin ɗanye wa yabisin da busheshe kai mai ɗaci ma daga cikin su fi duniya a duniya kal hanzal kamar kwarrowa to aljanna ne daɗi ne eh duk- duk ɗacin su a duniya an ga ganshi aljanna to daɗi zai yi Mhm.
fabi ayi ala'i ni rabbikuma kuma to kaziba to da ni mun ubangijin kuke sarrafantawa ne ya kai mutum da aljan متكئين على فرش بطائنها من sun sabra su dai suna masu shin- masu kishin gida eh ai wato ya sanna amuna suna ni'imtuwa ala furushin bisa shimfidu wanda kimshanta daga istabrak shine abin da yayi kauri ne da diba daga da- daga alhariri wa khashuna kuma wato yayi kaushi wato da kuma wato azhair da kuma wato labila min sundusin nazmin sundusi daga mawambal din aljanna shine alhariri ne shi ma ehem.
وجنى الجنتين dan to abin ɗasan na wannan gonakai guda biyu ma'ana 'ya'yan itatuwan da za a rika cinyewa za a rika tsinkowa ana ci danin makusanci ne ai karibin makusanci ne yana luhul qa'imu na tsaye zai iya tsinkaye shi wal qa'im na tsaune zaune ma sai ya mika hannu ya tsinkaye shi wal mutsaji na kishin gida ma sai ya mika hannu shi kenan sai ya tsinkaye shi فبأي آلاء ربكما تكذبان kazziba to don neman ubangijin kuke sarrafantowa ne ya kai mutum da aljan فيهن قاصرات الطرف لم يقرفهن إنس qablahu wala jan to a cikin wayannan gonakin eh da abin da suka tattara a wato suka suka tattara alai a kansa wato akwai wato matakaitan gani eh wanda su idan su baya tsallake mazajen su su ba su ga kowa ba in ba mazajen su ba ne da tsinfi wato daga mutane waljini da aljanu ba wanda ya taɓa kusantar su wato banda shi mai su eh ban da shi wanda yake mai su wanda Allah ya tanadar wa su to shine kadai ta kusantar su kuma duk sanda ya kusance su zai gansu kamar sababbi kamar sannan aka yi su فبأي آلاء ربكما تكذبان kaziba to ba wanda ya taba wato kusantar su wani mutum ko wani aljani ko wata halitta bai taba kusantar su ba sai su wanda aka yi don su to da neman ubangijin ku- kuke sarrafantarwa ya ku ya kai mutum da aljan كأنهن الياقوت wal marjan kai ka ce su dai ya kutu ne safa'an saboda tsarki wal marjan ko kuma marjan ne ai allulu dangane da bayazan fari saboda farin da suke da shi فبأي آلاء ربكما kuma to kazziba to da ni mu ubangijin kuke sarrafantawa ya kai mutum da aljan هل جزاء الإحسان illa إلا ihsa ai ba kyau ai sakamakon kyakkyawa da ɗaci da biyayya bai zama ba illa ihsan sai dai kyakkyawa bin na'imi da nimomi wato wato duk wanda ya abu kyakkyawa to sakamakon za to shine ai musu shi ma kyakkyawa eh ba za a yi maka sakamako dan kai kyakkyawa da mummuna ba eh sakamakon kyakkyawa ba zai zama ba sai da kyakkyawa فبأي آلاء ربكما to تكذبان domin mu ubangijin kuke sarrafantawa ya kai mutum da aljan na أنس رضي الله عنه an karɓo daga anas Allah ya da shi أنه قال cewa shi ya ce قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta الله الإنسان إلا الله.
ya karanta wannan aya hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan ثم قال sannan sai ya ce هل تدرون ما قال ربكم shin kun san abin da ubangijinku ya faɗa a nan قالوا الله ورسوله أعلم sai suka ce Allah da manzonsa su ne masana قال kala sai manzo Allah ya ce قوله
na'am يقوله wato wato yana ce yana ce masa هل جزاء من أنعمت عليه بمعرفتي wato wato shin sakamakon wanda na in ni'imtar da shi da sani na
وتوحيدي da wato tauhidi na kadaita ni إلا أن أسكنه جنة illa wato illa an askunahu janna sai dai in saukar da shi aljanna ta جزيرة قدسي برارتي da kuma wato shingen wato tsarki na saboda rahama ta وروي an rawaito أن امرأة cewa wata mace أعطت لقمة لسائل ta ba wato loma ɗaya ga wani mai bara فأخذ ذئب ولدها في to shi kenan sai wato wata ka- wata kura sai ta kama wato ɗanta a sahara فزعل شخص sai wani wato wani wato wani mutum sai ya bayyana فأخرجه من فم الذئب sai ya kwato shi daga bakin wannan kurar وأعطاها إياه sai ya dawo masa da shi ta- ya ba su ɗan nata وقال wakala ya ce هذه اللقمة بتلك اللقمة wannan wato lukuma wannan lomar sakamakon waccan lomar da kika bayan ne قال الحسن malam hakan ya ce الإنسان kaga dai kyautayi أن يؤم ولا أن يؤم ولا يخشى أن يؤم ولا يخشى to shine ya game ba za a da zai zama masu sufi keɓantacce ba ويكون كالمطر والريح وال- zai zama kamar wato kalmatsari kai ka ce wato ruwan sama ne
والريح warrihi da iska وال- وال- والشمس wa shamsu da rana والقمر wal kamar da wato wata ويروى أن العبد wai ruwa an rawaito cewa bawa إذا قال لا إله إلا idan ya الله ce la ilaha illallah أن هذه كلمته wannan kalma sai ta zo لا شريفته zuwa ga takardarsa ta aiki ولا تمر على خطيئة ba za ta fice wato wani kuskure da ya aikata ba إلا محتها sai ta shafe wannan kuskuren أن لا تكون حسنة مثلها har sai ta samu wato kyakkyawan aiki kamar ita تجلس إلى sai ta جنبها zauna kusa wato kusa da ita وعن أبي ذر رضي الله an karbo daga abi zarrin Allah ya dada shi تعالى Allah ya ce يا رسول الله ya manzo Allah دلني على عمل ka shiryar da ni bisa aiki يدخلني الجنة da zai shigar da ni aljanna ويبعدني عن النار ya nisantar da ni daga wuta قال صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce إذا علمت سيئة idan ka aikata wani abu mummuna فعمل بذنبها to حسنة kayi abu kuma kyakkyawa bayan wannan mummunan فإنها بعشر to أمثالها domin wannan kyakkyawan da kai wato za a baka lada goma akan abu ɗaya da kai
فقال faƙala sai yace يا رسول الله ya manzo Allah لا إله إلا الله من الحسنات la ilaha illallah tana daga cikin kyawawan aiki قال صلى الله عليه sai وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace هي أحسن الحسنات yace wannan ita ce mafi kyan kyakkyawan aiki tafi kowane ma aiki kyau alhamdulillah فبأي آلاء ربكما to تكذبان don neman ubangiji kuke sarrafantarwa ya kai mutum da aljan ومن دونهما جنتان Dan akwai gonaki guda biyu bayan fa wa'annan
فبأي آلاء ربكما تكذبان akwai wasu gonaki guda biyu bayan wa'annan su ma sun tabbata ga wanda ya ji tsoron tsayawa wato gaban ubangijinsa to don neman ubangijin kuke sarrafantarwa ya kai mutum da aljan wata مدهمتان ai baƙaƙe ne guda biyu gonakin sun yi baƙi saboda tsananin koren wato itatuwan da yake ci kore ne amma saboda tsananin koren har ya zama kamar baƙi
فبأي آلاء rabbi kuma to kazziba to don neman ubangijin kuke sarrafantarwa ya kai mutum da aljan فيهما عينان نضاختان akwai marmaro guda biyu a cikin gonakin na bahata ne masu zubowa ai fawar ta ne masu zubowa bil ma'i da ruwa layan qat'ani ba za su yanke ba har abada فبأي آلاء ربكما تكذبان kazziba to don neman ubangijin kuke sarrafantarwa ya kai mutum da aljan فيهما فاكهة wa nahlun wa rumma akwai kayan marmari a cikin su wannan gonakin wa nahlun da dabine wa rumman da rumman wato huma su min ha daga cikin wato kayan marmarin suke wakila wani kaulin aka ce min gairi ha daga wani tare to tun da aka ce akwai kayan marmari to wannan sai kuma aka ba- da an yi umumi sai kuma aka zo aka yi hususi eh an riga da aka ce wato fihi ma faki hatun duk abin da yake na marmari ne kaga ya shiga ciki akwai to dan a da tabbatarwa da cewa waɗannan keɓantattu ne sai aka ce akwai dabino kuma akwai rumman amma da ba a faɗe su ba ma to shi kenan sun shiga cikin wancan to dan a keɓance su mu a faɗi muhimmancin su to shi yasa Allah sai kuma cewa wa nalu wa rumman fa bi ayi فبأي آلاء ربكما ma tu kazziba to da ni mu ubangijin kuke sarrafantawa ya kai mutun da aljan فيهن خيرات ita akwai alkhairai ai akhlaqan wato halittu fihin a cikin wayannan gonakin guda biyu da abin da yake cikin su akwai wato akhlaqan wato halittu hisamin kyawawan wujuhan fuskoki فبأي آلاء ربكما kuma tukazziban to da wani mamu ubangijin kuke sarrafantawa ya kai mutum da aljan حور مقصورات في kirki ya to sai ya ci gaba da bayanin wannan halittun kyawawa shine horo wato matan hurul in ne shadidatu sawadul uyun masu tsananin bakin ido wa bayadha masu tsananin farin ido maqsuratun ay masuratun abasu sirtiya ne fil khiyama a cikin hemomi min durrin wato hema ta lu'lu'u ce mujawwafin wato wanda aka yi masa kwafto aka rufe shi ita ma wato ita ma wato hema allulluɓe take eh abar raba ilal qusuri shabihatun bil hu- bil huduri tana mai kama da wato labulayen nan da aka faɗa a baya فبأي آلاء su ربكما kuma dukkan ziban to domin mun ubangijin ku ake sarrafantawa ya ku mutum da aljan لم يحنثهن إنس قبلهم ولا جان jan wato wani mutum ko wani aljan bai taɓa kusantar su ba qab- qablahu wato gaban wato mazajensu wato ba mutum ko aljan da ya taɓa kusantar su kafin a ce sun zo gun mazajensu na aljanna فبأي آلاء ربكما تكذبان ziban to domin mun ubangijin ku ke sarrafantawa ne ya kai mutum da aljan متكئين على رفرة خضر وعبقري sun samu tafi'ina suna masu wato masu kishin gida ai su azwajuhunna wato wato wato su sai- su wato a kishin gida suke wato su azwajuhunna mazajen nasu eh ala rafrafin bisa rafrafin hudurin wato wanda yake kore ai wato shimfiɗu wanda suke koraye shi rafrafin wato jam'i ne na rafrafatu sai zama rafrafu jam'in rafrafatu rafrafatu mu- mufradi ne ai busu din wato shimfiɗu aw wasa'ida ko masasan kai wato abqariyun da wato malakofi wato hisanin kyawawa eh abqariyun shi kuma jam'i na abqariyatu shine abqariyatu mufradi ne abqari shine jam'i ai da nafisa malafa mhm فبأي آلاء kuma ربكما to kaziba da wani imamin ubangijin kuke sarrafantawa ne ya kai mutum da aljan تبارك اسم ربك عزيز الجلال dalali wal ikram tabaraka ismu rabbika ubangijinka ya girmama ma'abucin girma wal ikram da kyautatawa ai wato wannan al ismu shi wannan kani ta kaddama wato ya gabata wa lafzu ismu za'idin kenan wato girman ubangijinka ubangijinka ya girmama wato da kyautayin da ubangiji yake yi wato ba wanda zai kyautayi kamar irin kyautayinsa in girmama ka yayi to ba girmamawa wanda zai maka girmama irin girmamawa ta ubangiji to sannan ba a samu wannan girmamawa sai da bin sa to idan aka bi shi shi sai ya girmama ka wato in ya girmama ka girmama wanda yake ba yankewa har abada duk wanda zai maka wani albun alheri to yana da ƙarshe eh annan abun alherin yana da ƙarshe amma ubangiji nasa alherin bai da ƙarshe eh idan yace zai sa ka aljanna dan ka kyautata to aljannan fa ba wata rana da za a ce ka mutu ka barta babu wannan ranar idan kuma saba masa kai aka ce za a yi maka azaba za a sa wato wanda ya saba za a sa shi a wuta to idan mumini ne to ita wannan tana da iyaka eh za a yi saboda kankare masa laifukan da ya za a fitar da shi amma idan kafiri ne to shi kaga ba magana shi zai zarce ni shi ma babu rana Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu Mm.
بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim
إذا وقعت الواقعة za wa qatul waqi'a idan alqiyama wato ta ta ku ta tsaya to muna dai magana alqiyama dai alqiyama dai alqiyama dai dan a da imani da ita za mu zo surorin gaba surori wanda farkon su ma irin su alhaqatu malhaqa wa ma adraka malhaqa alqari'atu malqari'a eh, idza waqatul waqi duk dai ga sunan duk dai dan a tabbatar da cewa tashin alqiyama yana zuwa eh shi ne ubangiji yace idza waqa'atul waqi'a idan mai afkuwa ta afku ai ma'ana qamatul qiyamatu alqiyama ta tsaya ليس نعم.
لوقعتها كاذبة أنا مسروق masrufu yace أراد أن يعلم نبأ الأولين والآخرين wanda duk yake so ya samu labarin mutanen farko da na ƙarshe ونبأ أهل الجنة da labarin yan aljanna ونبأ أهل النار da labarin yan wuta
ونبأ أهل الدنيا da labarin yan duniya وأهل الآخرة da labarin yan lahira سورة to ya karanta suratul waqi'a ce الإنشاء an hakaito أن عثمان sanata sayyidina usman دخل على ابن مسعود ya shiga gurin abdullahi dan mas'ud يقوده yana gaida shi shi marar lihi cikin jinyarsa alazi matan min huwan da ya rasu daga cikinsa قال ما تشتكي sai ce da shi me kake wato me ya dame ka قال ذنوبي sai ce wato laifuffuka na قال فما تشتهي sai ce to me kake sha'awa kuma قال رحمة ربي ai sha'awa wato rahama ubangiji na nake sha'awa قال kala sai yace da shi فلا ندعو لك دبيبا ma ba za mu kirawo maka mai magani ba
قال kala sai yace دبيب أمرضني ai ai ne ai masu ai likitan ne ma ya samu rashin lafiya قال أفلا نأمر لك بأدائك to shin ba za ne umarni a baka wato a baka haƙƙinka ba قال لا حاجة لي فيه sai ce ba ni da bukata zuwa ba ni da bukata a cikin sa حبسته أني في حياتي ka tsare min shi a raman da nake raye baka ba ni na amfani da shi ba
كيف تضعوني عند مماتي to za ka ba ni shi kuma gashi zan mutu kuma ka ba ni me amfanin sa قال يقول لبناتك Eh, ƙara sai ce ai a baya za a wato ya kasance ga ƴaƴanka matan ƴaƴanka mata بعدك bayan ka قال shikenan sai ce da shi على بنات فاقنا kana tsoron talauci ga ƴaƴana mata بعدي bayana فإني أمرتهن to ai ni na umarce su على سورة su الواقعة rika karanta suratul waqi'ati a kowane dare سمعت رسول الله صلى الله ni na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa
عليه وسلم قرأ سورة الواقعة wanda duk ya karanta suratul waqi'ati kullun lailatin wato dukkan dare تجد فاقته أبدا to wato talauci ba zai same shi ba har abada to ka gani wato kana tsoron in kawo maka to za yace to zan zan mutu baka bani sa da nake raye نعم eh, na yi amfani da shi ba sai kuma gashi yanzu na ga ai irin sa ne yanzu da in mutum ya mutu za a ta kai abinci gidan mahuki eh sai na raye ba ba shi ya ci ba eh ba ba shi ya ci ba eh amma da ya mutu sai a yi ta kaiwa a ta haka ji ma a ta yankawa ana kaiwa eh amma yana raye ba ba shi ya ci ba gaje ta so yanzu zan mutu kuma za ka ɗauko kuɗi na ka bani da ina raye ba ka bani na yi amfani da su aka yake ga sai na Usman eh ليس لوقعتها كاذبة to ba mai ƙaryar- ba mai ƙaryatawa li waqtaha ga afkuwar wannan wato tashin alkiyama babu nafsin wato wata rai suka zubu da za ta sare fantar za ta ƙaryatar wato bi an tanfiha shine ta kore ta kama na fata kamar yadda ta kore ta fi duniya a duniya idan alkiyama ta tsaya to waɗanda duk suke cewa ƙarya ce to a rannan fa ba za su iya cewa ƙarya ce ba domin ga ta sun shiga cikin ta خاطر الرافئة ita wato wannan sa alkiyama mai kaskantar da wasu mutane ne a azanallahu a jarana rafi'atu mai ɗaukaka wasu ce kuma Allahu jalla minhu eh wato ita tana bayyanawa wato ga kaskantar da wasu mutane da shigar su wuta da kuma ɗaga wasu saboda shigar su aljanna
إذا إذا رجت الأرض to رجا idan aka rawar da ƙasa rawarwa ai hurrikat aka motsa ta sai harakatan haraka shididatan mai tsanani وبست الجبال بسا aka dandake duwar watsi dandakewa فكانت هباء منبثا ta kasance kura mumbasan abin ɗaiɗaitawa wai za a sani ta bidlun min al'ula وكنتم أزواجا ثلاثة to kuma kuma kasance a ranar alƙiyama wato dangogi wato guda uku فأصحاب الميمنة akwai ma'abuta dama Allahumma ja'alna minhum su ne wanda za a ba littafin su ne wanda za a ba littafin su a- a daman su eh za a ba su littafin su a daman su ana ba su littafin su a ba- a daman su to shikenan hankali ya kwanta Mm.
ما أصحاب الميمنة to su waye ma'abuta dama ta azimul lisanihi girmamawa ne da sha'anin su biddu biddu kolihimul jannata saboda shigar su aljanna وأصحاب المشأمة akwai kuma ma'abuta hagu azanallahu ajarana ay ismal hagu sune wanda za a ba su za a ba kowanne daga cikin su za a ba shi littafin su bismalihi a hagun dinsa ما أصحاب to المشأمة su waye ma'abuta hagu shi ma wannan an maimaita ne saboda wulakantawa ga sha'anin su saboda shigar su ga wuta والسابقون السابقون akwai kuma masu tsere ilal khair zuwa ga aikin alheri humul anbiya sune annabawa asabiquna wato asabiquna nabi takidin takidi ne lita'zim sha'anihim saboda jewa masha'anin su wal khabaru labarin shine ulaika al muqarrabun to أولئك المقربون wancanan ku sune ababen kusantarwa في جنات النعيم sun tabbata cikin aljannan ni'ima خزلة من الأولين jama'a ce daga mutanen farko ai mubtada'un ai jama'atu jama'a ce min al-umamil madiyati daga al'ummatan da suka shuɗe وقليل من الآخرين akwai kaɗan daga cikin su wato min al-akhirin daga zama a ƙarshe min ummati muhammadin daga al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hum sabiquna sune masu tserewa min al-umami daga al'ummatai al-madiyati wata ta shuɗe wa hadhihi al-ummatu da wannan al'umma على سر موضونة to labarin shine wato sun tabbata akan gadaje mawdunatun a mawdunatin ai mansujatin abas sakawa bi qurbaniz zahabi da igiyar dinari aka saka gadan wal jawahir da jawharori lu'lu'ai متكئين عليها متقابلين bile suna masu kishingida a kanta mutaƙabili ne suna masu fuskantar juna domin shine rayuwar aljanna ba mu kallon ƙeya wani wato da yadda muke da'irar nan ta wazifa to a haka za a rika zama a aljanna eh ba wani a ce wani yana gaban wani wato ya baka baya a sai dai kowa ya ba kowa fuskar sa
يطوف عليهم ولدان مخلدون to yara ƙanana wato wato wato suna kewayawa suna kewayawa alaihim gari su lil hidimatu dan hidima wato yara ne an dawwamar da su a su a yara ne ba za su yi sama ba ba za su yi kasa ba ma'ana ba za su yi tsufa ba ko ba za su koma yara a'a suna nan a wannan shakalin eh ai la yarumuna ba za su tsufa ba بأكواب ba وأباريق ne suna kewayawa don hidima bi akwabi ai da akdahin akusa wato kofuna ne wanda ba igiya ba ta da wato igiya wa abarika da sintila laha'uran wanda take da igiya wa hara'in da hancuna wato abin rikewa وكأس من معين wa ka'atin ai da ina'in ƙwarya ta shurbul khamr shan giya min ma'ini wato ai wato khamrin giya jariyatin mai gudana min mamba'in daga mabubbuga mabubbugan da layan tsadu ba zai yanke ba har abada لا يصدعون عنها ولا in zabo ba za a sa musu ciwon kai ba kuma ba to ba za kuma a sa musu maye ba wato eh ba- ba ciwon kai ba maye eh wato ba za a sa musu wannan ba ai da fati zai wa kasaiha min nazifa sharib wa anzafa ai la yasul lahum min hasu da'u wato ciwon kai ba zai samu gare su ba daga wannan shan wannan giyar wala zahabu aqli wala tafiyar hankali wato hankalin su ba zai gushe ba bi khilafa hamru dunya sabanin wato giyar duniya وفاكهة مما يتقون khayyaro da abubuwan marmari daga abin da suke zaɓa duk zai kasance gare su ولحم طير مما يشتهون sahun da naman tsuntsu daga abin da suke sha'awa lahum gare su lil istimta'i saboda jin daɗi وحور قين كأمثال اللؤلؤ lil matnu ay wa lahum al ist- wa lahum lil istisma' lil istimta'i hurun in wato matan hurul in sun tabbata gare su lil istimta'i dan jin daɗi ai nisa'un mata ne masu tsananin wato bakin ido masu matsalolin farin farin idan kenan ai rihamul ayin masu manyan idanuwa wato kusirat ainihu an kisra ainihinsa badul dammiha musanyan zamman salimu jana satliya ini kenan eh wa mufraduhu aina'u kenan shine mufradin ka hamra'u kenan wa fi qira'atin bijarri hurin ini kenan da yin jarra su maimakon hurun inu to a wata wato wata qira'a kuma hurin inin ka misali kai ka ce misalin lu'lu'lu ne al-maknun ay al-maknun abun wato kiyayewa abun tsarewa جزاء بما كانوا mano يعملون ai mun sanya musu ma zikira abin da aka ambata lil jazai saboda ka sa- sakamako wanda zai nahu kuma mun saka musu da abin da suka kasance ne ya amalu suna aikatawa لا يسمعون فيها لغوا ولا kansu تأثيما ma ba sa jin wato lagawan alfasha fiha aikin jannati a cikin aljanna ba sa jin alfasha min alkalamu daga zance wala tasiman wala abinda wato ake yin laifi da jin sa إلا قيلا سلاما salama sai dai zance zaka ji aminci aminci wato badali ne min kilan kenan fa innahu san da cewa su dai yasma'unahu za su rika jin sa وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين yamin sai kuma ma'abuta dama to suwaye ma'abuta dama fi sidirin mahmud sun zan- sun tabbata cikin wato suna nan a wajen iya- igiyan nan ta wato iya- wato wajen itaciyar nan ta magarya mahadudin wato babu wato kaya a cikin ta wa qal'in manzur wa dalihin wato da huda ai shajarin itaciyar almud wato ayaba kenan mandudin abin wato hauhawar juna ai bil haml da dauka min asalihi da kasansa ila asal ila ila alahu zuwa ga wato saman sa wato tun daga kasa har sama duk yaya ne wa zillin mamdud zo da inuwa mamdudin abin miƙawa ai da'im masu da'imin madawwami wa ma'in masko wa ma'in da ruwa masu kubin ai jarin mai gudana da'iman tutur baya yankewa wa fakihatin kathira da kayan marmari kasiratin mai yawa la maqtu'atin wa la mamnu'a ba wato lama wato ba mai yankewa ba ke shi zamanin a wani zamani yanzu idan muka sha mangoro aka kwado wato aka samu wani lokaci aka ce na mangoro sai a ce babu lokacin sa ya kare to aljanna ba haka ko yaushe abin da kake so to to akwai shi sannan kuma ba zai yanke ba baya yankewa eh baya yankewa yanzu misalan a a duniya kana da dan tankin ka kana zuba ruwa in ka ga ana barnar su zaka rika fada kai je ya kare wata ba samu ka ka kai wani sama ba to shikenan to a can aljanna babu wannan kawai sai a kai ba zai kare ba har abada yana nan aha wa furushin marfu'a to ba ki hadin la maqduatin ba ta yankewa a wani zamani wala mamnu'atin wala mamnu'atin kuma ba a hana ta da samanin saboda rashin kuɗi eh nan in ka in ma ka samu kayan marmarin in ba kuɗi ba za a baka ba to can kuma ba hannun magana kuɗi wala wato wala ofurushin da shimfiɗu kuma marfu'atin wato ababen ɗaukakawa Allah surur bisa gadaje inna ansha'na kunna insha'a wato mu dai mun halicce su mun fare su insha'an farawa su ai matan hurul in dinnan mun halicce su ne min gairu wuladatin ba tare da haihuwa ba haifar su akai ba haka Allah ya halicce su saboda yan aljanna وجعلنا كل أبكار kara su mun sanya su abkaran budurwai ai wato budurwai duk sanda wato mijinsu ya zo musu zai same su budurwai قلوبا نترى Rama dukkan su tsare ku ne biran min ra'i wasu kuna ha urban ko uruban jam'u arubin kenan eh almutahabbibatu abas soyuwa ila zawjiha ga mijinta iskan dan da gele hu gare shi kowace a cikin su kana son ta tana son ka eh ba zaman da yafi wannan dadi kana son matarka kana son ka to duk wanda ya shiga aljanna matan da ubangiji ya halitta masa to yana son su suna son sa eh ba wani abin kisa tsakanin su atraban kuma tsare ku ne jam'u tirmin kenan ai mustawayatun fitin duk daidai suke a shekaru duk shekarun su ɗaya ne لأصحاب اليمين sun tabbata wa su li'a sabil yamin ga ma'abuta dama wannan sila ce ta an sha'ana hunna auji Allah hunna ثلة من الأولين su kuma wahum su dai kuma su ne wato jama'a daga cikin mutanen farko وثلة من الآخرين da jama'a daga cikin mutanen ƙarshe وأصحاب الشمال يعني مؤمن هذه الأمة yana nufin muminin wannan al'umma يدل عليه yana cirewa gare shi ما روي عن البغوي abin da aka rawaito daga bawai إسناد الثعلبي da isnadin salabi كما عن أروح بن رويم daga urwatu dan ruwainin قال kala yace لما أنزل الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم yayin da Allah ya zo janna ya sauka bisa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama من الأولين kullatun min al-awwalina وقليل من الآخرين wa qalilun min al-akhirina بكى عمر sai sai na Umar yayi kuka
فقال ta kala sai yace يا نبي الله ya annabin Allah آمنا برسول الله mun yi imani da manzon Allah وصدقناه mun ba shi gaskiya ومن ينجو منا waye zai tsira a cikin mu قليل wato wanda wato manyan jumin na kare ba wanda zai tsira a cikin mu sai kaɗan فأنزل الله عز وجل sai Allah azza wa jalla ya saukar من الأولين usullatun min al-awwalina ومن الآخرين usullatun min al-akhirina ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم sai عمر sai sai na sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirawo sai na Umar فقال fa kala yace قد أنزل الله تعالى فيما قلت Allah ya saukar da wato wahayi a cikin abin da ka faɗa
فقال fa kala sai yace ربنا عن ربنا wato mun yadda da abin da ubangiji mai mana وتصديق نبينا kuma mun gaskata ummatu annabinmu قال رسول الله صلى الله عليه sai manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam yace من آدم إلينا tun daga annabi adam har zuwa gare mu كلة jama'a ce ومنا إلى يوم القيامة mu kuma daga kanmu nan in manzo Allah har zuwa ranar alkiyama كلة shi ma jama'a ce to an gama ke duk muna ciki وعن ابن عباس an karɓo daga Abdullahi ibn Abbas رضي الله عنه Allah ya ji da su قال kala ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce فرضت علي علي الأمم wato an bijiran min da al'ummatai فرأيت النبي sai sai na ga annabi ومعه الرهيب wato yana da yan jama'a نعم والنبي sai in ga wani annabi ومعه الرجل yana da mutum daya والرجلان ko mutum biyu والنبي sai in ga wani annabi وليس معه أحد ba yi da kowa ma wani yana da jama'a wani kuma sai ya zo da mutum daya wani sai ya zo da mutum biyu
نعم إذ رفع إلي سواد عظيم sai aka nuna min wasu jama'a wato masu masu girma masu yawa فظننت أنهم أمتي sai da zuciya wannan al'umma ta ce فقيل لي sai aka ce da ni هذا موسى وقومه wannan annabi Musa ne da jama'arsa ولكن walakin sai dai انظر إلى الأفق duba ga sasannin can نعم فنظرت yanzu manzo Allah ya ce sai na duba فإذا سواد عظيم sai ga wato jama'a mai dimbin yawa نعم فقال لي انظر إلى الأفق الآخر sai suka ce wato sai aka ce da shi kalli wato wani sasan sannu wani- wani sasan ka ka- ka kalli wani sasannin نعم فإذا سواد عظيم sai ga wa'ansu wato jama'a masu dimbin yawa قيل لي sai aka ce da ni هذه أمتك wannan al'umma ka ce ومعهم سبعون ألفا to bayan wannan suna tare da kuma mutum dubu saba'in يدخلون الجنة za su shiga aljanna بغير حساب ba tare da an musu hisabi ba kawai shiga za su yi Allah ma jalla minhu ولا عذاب ba tare da an musu azaba ba نعم ثم نهض رسول الله sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zabura فدخل sai منزله ya shiga gidansa فخاض القوم Aha, sai mutane suka kuka cikin wannan magana أولئك أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب cikin wa'anda waye su waye wa'annan wanda za su shiga aljanna ba da hisabi ba ولا عذاب ba tare da azaba ba فقال بعضهم sashin su sai suka ce sashin sahabbai ولعلهم الذين سحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم suka ce me yiwa ce wa'anda suka abuci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne وقال بعضهم sashin su kuma suka ce ولعلهم الذين ولدوا في الإسلام sa'i wa'anda aka haifa ne a cikin musulunci su ne za su su ne wannan dubu saba'in ولم يشركوا بالله ba su taɓa tara wani abun bauta ga Allah ba وذكروا أشياء sun faɗi abubuwa dai daban-daban فخرج عليهم رسول الله sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito musu وقال faqala sai yace ما الذي تصدون me kuke tattaunawa a cikin sa أخبروه ya to sai suka ba shi labari cewa ga abin da muke tattaunawa وقال faqala sai yace هم الذين لا يرقون eh ba sa ruqiyya ولا ي- ولا يسرقون ba sa neman kuma ai musu ruqiyyar ولا يتطيرون ba sa wato shi umai ba sa shi umtaka وعلى ربهم يتوكلون kuma ga ubangijinsu suke dogaro أبو أقاشة sai ukashi ta ya tashi بن محسن dan muhsinin وقال faqala sai yace يا رسول الله ya manzon Allah ادعوا الله أن يجعلني منهم kai roki Allah ya sanya ni a cikin su وقال sai manzon Allah yace أنت منهم kai ma kana cikin su وقال رجل sai آخر wani mutum shi ma ya kuma tashi يا رسول الله yace ya manzon Allah ادعوا الله أن يجعلني ka منهم roki Allah ya sanya ni daga cikin su وقال sai manzon Allah yace sabaka ka ukashi su ukashi ta ya riga ka eh Buhari da Muslim to mu karasa نعم وأصحاب الشمال da ma abuta wato hagu ما أصحاب الشمال suwaye wato yan hagu في سموم وحميم sun tabbata cikin samum samum din nan rihun rihin ai iska ce harratun mai zafi min nar daga wuta wato tamfuzu tana zartuwa fil masama cikin kafofin gashi take shiga ita ce aka ce mata samum wahamin da kuma ruwan zafi ai ma'in ruwa ne shadidul hararat ne tsananin zafi وظل من يحموم wato da inuwa ko min yahmum ta yahmum shi kuma yahmum dukhanu wato wato wato hayaki ne shadidul sawad ne tsananin baki لا بارد ولا كريم labarin ba mai sanyi ba ne ka gairi kamar wani zaminar zilal na daga inoyi wala karimin wala kuma kyakkyawa dangane da gani wato manzarinsa ba mai kyau ba ne إنهم كانوا قبل ذلك su مترفين dai sun zamo kabla zalika kafin wannan sun zamo fi duniya a duniya mutarafina ai muna'amina ababen ni'imtarwa ne la abuna ba sa shan wahala ta da'a to wajen bin Allah wa kanu yusirruna ala al-hil hinsil azim sun zama suna zartewa Allah hinsi bisa zunubi al'azim mai girma shine shirgo wa kanu yaquluna aizza mitna wa kunna turaban wa idza maninna lamu'usu kanu sun kasance suna cewa shin idan muka mutu muka zama turbaya da kasusuwa mu yanzu za a tashe mu filhamdu ta yin filmauta yan taƙiƙu wata fi lissani tun hal alim bai na huma alal wajahaini aw aba'una al-awwal lo awa aba'una a wa aba'una a ɗin hamza ce ta istifani wa aba'una da iyayen mu al'awwalin na farko qul inna al-awwalina wal akhirina majmu'in lamajmu'un ka gaya musu cewa mutanen farko da na ƙarshe wallahi duk za mu tara su tun daga adamu har zuwa ƙarshen duniya za mu tara su ila miqat yawmin ma'aluma ai zuwa wakacin yini malumin abin sani shine ranar alkiyama ثم إنكم أيها الضالون المكذبون mukazzibun sannan ku kuma ku abbalu na wanda kuke batattu masu tarefantar da manzanni da kuma littattafan da aka zo da su لآكلون من شجر من زقوم wallahi masu cinye daga wato itaciyar zakum bayani na wannan itaciyar ga ta nan za a faɗa a ce ne ya za su yi da ita فمالئون منها البطون su masu cika ciki ne daga wannan itaciyar وشاربون alaihi minal hami masu shan ruwan zaji ne alaihi akan zakum din in suka ci zakum din eh wannan zakum in suka ci ta kuma sai kuma su sha mata ruwan zafi wato ma'ana azaba kan azaba fasharibuna فشاربون shurbal him شرب الهيم fasharibuna su masu shan wannan ruwan ne shurba irin shin nan shan nan na alhim ma'ana al'ibli wato raƙumi al'idaki mai jin kishirwa ai jam'u haimana ne للذكر وهيمان الأنثى كأدشان وأدشا wato irin wato in raƙumi yana jin kishirwa in ya zo in ya kafa baki su zuƙa ɗaya sai ya zuƙe bokiti ɗaya zuƙa ɗaya eh to haka yake to irin wannan shan za su riƙa yi wa wannan ruwan zafin mai tsananin zafi ne ba za a iya misalta ma zafinsa ba eh duk wannan zafin da ake faɗa na duniya don aka kawo na lahira ba za a kwatanta ba wannan zafin bai fi kaso ɗaya daga dubu ko daga miliyan ba eh haza nuzuluhum هذا نزلهم يوم wadda wannan shine garan bakin su shine ma uidda lahum abinda aka tanu da gare su ranar sa ranar alkiyama ranar sakamako نحن خلقناكم فلولا تصدقون mu dai mu ne muka halicce ku muka samar da ku da babu ku babu ku da mu ne muka samar da ku me ya hana ku ba da gaskiya bil ba'si da tashin al- alkiyama izil qadiru ala al domin wanda yake da ikon ya halicci abin da babu shi qadiru mai iko na al-i'adatu bi sai kuma maimaito ya dawo da abin أفرأيتم ما tuno ku bani labarin wato maniyinku inda kuke zuba shi a cikin wato arhamun nisa wato mahaifan mata
أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون khaliqun to idan kuka zuba wannan maniyin a cikin mahaifa mahaifan mata a cikin mahaifan mace to a antum mutaqiqil hamza bin wa ibdal sani ya ta'allim wa tafsili ya wa alim bain al musahalati wal ura wa tarki fil mawadi al arba'ati shin ku ne khaliquna ku kuke halittar wannan maniyin ya zama basharan mutum am nahal ko mu ne muke halitta waye yake yi ku ne ko mu ne to mutum yace shine mana Ahem.
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين.
masbuki mu ne dai muka gwargwaje wato muka gwargwaje wato mutuwa bainakum tsakaninku wa ma nahnu mu masbuki ne mu ko ba za a tsere mana ba kuma mu ba za mu gajiya ba على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ma la ta'lamun ba za mu gajiya ba a bisa wato mu musanya ma'ana mu sanya amsalakum wato misalinku a makanakum a bigiranku eh wato mu saki da ku mu kawo wasu kuma mu ajiye a gurinku duk wannan ba zai mana wahala ba ko kuma wannan shi ku ko kuma mu halicce ku shi ma la ta'lamun cikin abin da ba ku sani ba mina suwarin daga surori kar kira da ki kamar mu mai da ku burai wal zai da wato mugun dawa alhanzirai duk za mu iya yi ولقد علمتم المقاتلون فلولا tazakkaru تذكرون wallahi hakika kun san wato annashatul ula hasiltan nan ta farko falola me ya hana tazakkaru na wato ku yi tunani ku azu
أفرأيتم ما تعبدون su ku ba ni labarin abin da kuke nomawa ai wato kuke motsa ƙasa tusirunal arda kuke motsa ƙasa wato wasu lukunar jijira kuke jefa wato iri a cikinta fiha a cikinta wato ku ku- ku tona ƙasa ku sa iri ku binne to ku ban labarin wannan antum أنتم تزرعونه أم nahnu zari'un shin ku ne wato kuke fito da wannan wato kuke tsiro da wannan shukar am nahnu zari'un ko mu ne muke tsiro da shi Eh, ku ne ya ubangiji لو يشاء لجعلناه حطاما فظلتم tafakkahu da mun so sai mu mai da shi ya zama hudama wato diddigagge aina ba aina batan tsiro ya ji san busasshe la habba fihi ba kwaya a cikin sa fazaltu wato ku kuma sai ku zamo wato sai ku zamo tafakkahuna wato ku zamo tafakkahuna kuna mamaki ku kun sa kwaya wato ta fito busasshe babu komai a ciki sai ku tsaya kuna ta mamaki ya akai haka mun zalika da wannan wata kullu sai ku ce إنا dan mu muna mu- mu dai ababan wato yi wa haraji ne wato an yi mana garama wato nafaqata nafaqan zar'ina wato shukan mu
بل نحن محرومون bari dai mu ababan haramtawa ne ai mamnu'una ababan hanawar arzikina arzikin mu ne أفرأيتم الماء الذي tashrabun to ku bani labarin ruwan da kuke sha eh a antum
أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزن munzilun shin ko ne kuka sauko da shi daga girgije am na hannun munzilun ko mu ne muka sauko mu ne masu sauko da shi kuma muka sauko da shi waye ya sauko da shi
لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون to da mun so sai mu sanya shi ujada mai gishiri ma'ana mai zartsi wanda za mu kina shi hushansa ba zai imkani ba eh sai mu sai mu sai mu mai da shi mai zartsi ba za ku iya shansa ba to me ya hana ku gode mu أفرأيتم النار التي to to ku ban labarin wutar da kuke birgewa wato kuke fito da ita daga itace kore itace ne kore danye a birga shi kuma sai wuta ta fito eh to wa yake fito da wutar
أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون shin ku ne wato kuka faru wannan wato itaciyar da kuke burgewa ku fito da wato wutar kamar wato zirma da yaɗiya kamar kuma su irin su kara wanda da ka haɗa ka buga ka buga sai ka ga wuta ta fito ko kuma mu ne wanda muka halicce ta نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوم mu eh, mu ne muka sanya wannan wutar ta zama tazkiratan wato wa'azi ta zama wato izina eh, ta zama wato tunatarwa ga wutar jahannama in kuna ganin wannan wutar sai ku rika tuna wato wutar jahannama kuma ta zama mata'an ai bulgatan wato guzuri ne limuqina ga musafiri na matafiya ai min aqwal qawmi idza taru mhm, in suka yi tafiya فسبح باسم ربك Waje العظيم fasar titi ka tsarkake rabbi ka ubangijinka al'azim ne girma ai Allah shine Allah ismu din nan za'idi ne alhamdulillah alhamdulillah kafin mu addu'a ta jagoni ya zo zai mana koda tun ni daya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم
Allah ya saka da alheri ya sa Qur'ani ya ce kyau yau mu ga Allah sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbi sai kuma karatu na Allah ta yi sai Allah ba mu ruwa ta bullon wani shi insha Allah ta yi sai Allah ta adalci ne ta rasa lafiya ma Allah ba su lafiya ma su lafiya Allah ya ta su amma Allah shi ne su Allah ta da cikin zukatan mu farko sai mu Allah ya su lafiya da su lafiya Allah ba mu da mana mai alfarga Allah ba mu lafiya ba mu zaman lafiya in kuka ga mu zanna Allah biya kowa bukatu fatiha da salatu fatiha هذه صلاة الفاتحين
Yes, Lord. Cuánto usted habla de los muertos, Hola, le hablo de Dios. Qué gracia.
فاتحة